أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci a wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai da sha hudu ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda take daidai da ashirin da shida ga watan hudu miladiyya isa alayhi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da wannan tafsiri da muka saba a nan masallaci mai nuna takawa cikin salmanu a garin bauchi insha Allah muna dai cikin suratul anfal ne kamar yadda kuka sani jiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تعوا فإن الله بما يعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة to shi ƙur'ani kullum yana bayaninsa yana ɗauke da 'yan and objective wato manufa da dalilai da yake gudanar da al'amuran baya bukatan wani ya kirkiro ya ce ga yan tun and objective don haka musulmi qur'ani in dai an fahimce shi fahimta mai kyau aka kuma gabatar da shi gabatarwa mai kyau sai dai son zuciyarka ya sa ka ka kyamaci abin da aka yi aka aka fi a yi kaga aya ɗaya ne amma Allah subhanahu wata'ala sai ya gwama jihadi da aims and objectives ɗinsa don da kar a ce ko wani ya ɗauki abu ya ɗauka ta yana jihadi alhali ba kan wannan manufa manzon Allah Allah subhanahu wata'ala ce wa qatiluhum ku yaƙe hatta la takuna fitnatun har ke lokacin da zai zamanto babu wata fitinan da ta damu musulmi a kan addini wato musulunci yana yaƙi ne don kare kansa daga masu fitinansa kuma kowa ya ji a baya yadda aka yi wa musulmi wanda duk mai adalci kowane irin addini ke ya tabbatar da cewa an kai musulmi wuyan da ya kamata a lokacin ba abin da zai illa wani ba abin da musulunci kuma zai yi sai wannan kowaye a duniya aka kai shi wannan makwaran babu abin da zai yi sai wannan saboda ya dependent din kansa ya kuma dependent din al'ummarsa ya ya protecting in ma ba dependent ba ya ya ya sama ma addini protection ya sama ma ma al'umman da suke addini protection saboda an tsangwame saboda haka Allah subhanahu wataala ta ku yaƙe su har sai ya zama babu sauran fitina kuma ba wani wanda zai tsammani cewa zai iya sa musulunci a gaba ya yi matakarin ɗin musulmi haka kawai ana kallon su kamar yadda aka saba yi a baya shayam ya zo wanda yanzu up a kan yin wa'annan irin wa'annan abubuwan wannan shine manufan musulunci ba musulunci ne ya fara yaƙi da shi aka fara yaƙarsa yakin ya kai ƙarshe har musulmi aka ba su daman retaliation waya kunu dinu addini biyayya ya kasance kulluhu dukkan salillah wa Allah ake yi saboda ga baki daya duk wani wanda yake son a masa biyayya azzalimi ne zalunci yasa a gaban kuna ganin yadda fir'auna da yake ta a kashe mutane a kashe ayaye a bar uwaye a bar mata a kashe maza a yi ne to wani mai hankali wani wani tsari ne wani system ne yadda da wannan kuma har yanzu irin system din kenan in dai azzalimi ne ya karbi kasa za ka ga akwai kasar da ana maganar demokarasi a duniya za ka ga akwai kasar da shugaban kasar ya shekara arba'in in the name of democracy yana mulki amma babu wanda yake masa kala kuma ba a yatsarsa kuma saboda saboda yana da tsada to kaga wannan ina maganan social justice a cikin a cikin rayuwar al'umma amma wani kuma wataƙila wataƙila ya yi shekarar hudu ne ma yana son ya ƙara a matsa masa ko kuma ya yi hudun yana son shi ma ya kwaikwayi zaluncin wancan ya kara ya zama ya kai ya yi abin nan a hana shi to me yasa aka samu bayar to kaga su musulunci bai da wannan shi musulunci ko na son a zama kawai ikwa a wajen a wajen judgment a yi ma mutane hukunci daidai babu wani wane na wani wane ba na babu a musulunci to irin wannan su ne dokokin musulunci ko ba musulunci dukkan addinan da su gabaci musulunci haka suke in dai asalin addinin za a ɗauko wanda annabin ya zo da shi ba a gurɓata shi ba. Ibn Abbas ya ce alfitinatu fitina ana nufin yana tana iya ɗaukan matsayin ashir tarayya da Allah. Ko hatta la ya tsamu sulukun ala wajen arewa wasu ma sun fassara haka. Aikin Juraydi ya ce hatta la yi da tana muminin andini wannan shine fassarar da tafi shahara har kan kar a fitini musulmi a kan addini nan fa'ilin ta hau idan suka halu kaga wannan shi ke nuna fassarar farko ba ta zinja cewa har yi zama babu wani mai addini sai musulmi ba shi ne ba tun daga shi Allah ya fa'ilin ta hau idan suka daina zalunci suka daina ta'addanci akan ku fa inna Allah Allah basirun yana gani bi mata amaluna da abin da kuke aikatawa a kyale ya tafi ku ce wanda ya ga dama lakum dinukum waliya din la ikraha fi dini kad tabayyana rushd min al-ghayb babu tilas a dini kowa ya gane gaskiya kowa ya gane menene bata amma kuma a ce kai da kake kan bata kuma ka ce kai ne za ka yi prostrating dinmu ka gallaza sai an bi abin da yake bata wannan kuma shine ba a yarda ba na'am wa in tawallaw fa'lamu anna allaha mawlaakum ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa in tawallaw suka bada baya ga barin imani da addinin ku suka ce ba za su yi ba sai ku kyale su ku dai ku yi addinin kuma ku kare addinin kuma ku kare wurin da ake yin addini fa alamu ku sani annallaha cewa Allah maulakum shine majibancin al'amarin ni'mal maula madalla kun samu maula wanda ya dace kun samu majibancin al'amari da shine na yabawa wa ni'mal nasir madalla mataimaki kun samu mataimakin da babu mataimaki irinsa shine mala yace wallan nan ta hau an kufurihim in ba su daina kafircin su ba fa arzu wa arzu an imani suka kauda kai ga barin imani da addinin ku fa alamu ku sani ya ma'asharal mu'minina ya ku jama'a mu'minai annallaha nasirukum Allah ne mai taimakon ku ba ruwan ku da su wa mu'inukum kuma Allah ne mai taimakon ku alaihim akan su in suka tasan muku fasiqu bi nusratihi ku amince da taimakon Allah wa wilayatihi da jibantan al'amarinsa wala tubalu kar ku damu bi ma'adatihim lakum da gaban da suke yi da ku ni'mal ni'mallah madalla Allah an yakuna maulakum ya zama jibantin al'amarinku fa innahu shi la yubi'u ba ya tawdar kaman tawallahu wanda ya jibanci al'amarinsa wa ni'mal nasir madalla mai taimako lakum gare ku fa innahu la yughlabu la la yughlabu man nasara Allah yanda al'amari yake wanda Allah ya taimake shi ba a rinjayarsa na'am
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على أبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير تشيكي dan dole ne sai sai ta kai makura ake yin sa kuma yaƙi yana cinye ikanani na al'umman da ake yaƙin da da wanda suke yaƙa da wanda ake yaƙa yana rusa tattalin arzikin ƙasa yana jawo asarori masu ɗimbin yawa kuma yana buƙatar kuɗi mai yawa wajen security tabbatar da samun security don haka duk inda aka yi yaƙi kuma ya riga ya zama yanayi na duniya ba za a yi yaƙi ba ba a bar wasu abubuwa wanda aka yi abandonin ɗinsu aka gudu aka bar su ba dole ne ko ku ku gudu ku bari enemin ku su zo su yi su zo su yi occupy ɗin wurin da abin da yake wurin ko su su gudu su bari ko ku zo ku yi occupy ɗin wurin da abin da yake wurin wannan ɗabi'a ne na yaƙi ko yau ko ya ko gobe ko yanzu ana yaƙi za ga wasu kaji an ce an kwace makamai wasu sun kwace sankokin yaƙi a sun kwace sun kwashe sun kasa gari sun yi menene to akwai irin wani to don haka ko ba za a bar abin haka babu rules and regulations ba babu dokoki ba dole ne a sa dokoki yaya za a yi da wayannan abubuwa saboda ana bukatan su wa'anda suka yi yakin nan suka yi asarar abin da ke da su ma su dan farfado ana bukatan gwamnatin da suke taimakawa take da wa'annan sojoji da suke gudanar da wannan yaki ta samu kuɗin da za ta ci gaba da ko makaman da za ta ci gaba da kare ƙasarta shi ne cewa musulunci tunda an samu ɗan cece ku ce akan yakin badar to sai Allah ya kawo general rule dokoki kawai na gaba ɗaya na dunnan gaba in an zo an yaƙi ma ga yadda za a yi da abin da aka aka aka samu a gurin shi ne Allah ya ce wa alam muku sani anna maganin tun min shay'in cewa abinda ku mayaƙa kuka ribata na ko menene daga cikin dukiyan waɗanda suke yaƙanku ko kayan faɗansu ko ma menene fa anna lillahi khumsuhu kashi ɗaya bisa biyar ɗinsa na Allah ne na gwamnati gwamnatin musulunci da take wannan yaƙi ɗin to nata za a yi amfani da shi wajen tafiyar da abubuwa da ya shafi al'umma one over five shine khumsuhu walin rasuli akwai kashi ɗaya na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda zai tafiyar da abin da ya ga dama na gudanarwa da shi wani zir qurba na ma'abota zumuntan gidan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam wanda aka hana musu cin zakka aka hana musu komai za a ba su one over one over five wal yatama za a raba one over five ga marayu wal masakin da miskinai rich privilege wa'anda ba su da ƙarfi wamna sabili da matafiya wa'anda matafiyin da guzurin ta yanke za a rinka ɗauka cikin wannan ana ba shi gabaki ɗaya abin an raba shi akwai na mayakan akwai akwai na gwamnati akwai kuma na wa'anda suke cikin halin damuwa na'am in kuntum amantum billahi in kun kasance kun imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukawa bawa mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawmal taqal jam'ani lokacin da jama'a yawmal furqan ranar raba tsakanin ƙarya da gaskiya yawmal taqal jam'ani ranar da jama'u biyu suka haɗu kuka gani Allah ne ya taimaki bangaren masu gaskiya duk da raunin su ya kansanta bangaren marasa gaskiya duk da yawan wallahu Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai na'am إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لذلك من هلك عن بينه لذلك من هلك عن بينة ويحيى من هي عن بينة وإن الله لسميع عليم to wannan kashi da aka kakkasa aka ce lillahi ko ku musahu lil rasuli biyu ko lil yatama uku lil masakini hudu lizil qurba biyar ko wabni sabili za ku ji har ya kai shida ko to ai ga baki ɗaya wa'annan su ne za a ba su 1 over 5 ba wai complete abinda aka tara za a kasa kowanne a ba shi 1 over 5 ba an gane 1 over 5 ɗin gaba ɗaya bisa biyar ɗin duma wa'annan za a raba amma me ya kawo magana ɗaya bisa biyar za a raba kayan da aka samu na ganiman ne gaba ɗaya gida biyar idan an raba ta gida biyar sai a ɗauki one over five one over ɗaya bisa biyar su ɗaya bisa biyar ɗin kuma sai a raba ba shi ma su wa'annan guda dangogi shida da aka faɗa an gane sauran hudu bisa biyar da ya rage ko da yake ba ya rage ba ne ma wanda shine mafi yawa ko to me za a yi da shi sauran hudu bisa biyar sauran hudu bisa biyar na waɗanda su suka je suka yi yaƙi ne su ne za a raba musu a matsayin abin da ake ce masa ganiman yayi domin a tsarin lokacin da ake jihadi wancan lokacin ba albashi ba maganan albashi kowa yana yi ne volunteer yake yana yi akan volunteer ne yana yi akan sadaukarwarsa ne sai dai kawai in akwai wani abin taimakawa daga wajen gwamnati a ɗauka a baka ko makamai ko kuma dawaki ko mai amma kai za ka yi ɗauka daga aljihun ka ciyar kai za ka shayar kai za ka ɗauki nauyin dokin ka komai da komai to don haka in aka je aka yi nasara kuma to shine sai a kasa sauran a shiyarin a tsakanin mayaka shi yasa ma a wajen mayakan bayan da ake shiyarin wanda baya da doki za a bashi kaso ɗaya ne wanda yake da doki za a bashi kaso uku ne kaso ɗaya nasa kaso biyu na dokin haka ake yi ai ne a lokacin da ake wancan jihadi ai doki a matsayin tankan yaƙi yake ko ba haka ba saboda haka abinda doki yake ce mutum ɗaya sanar zai ci to shi ne wannan wahalan da kai na ɗaukar nauyin kai ka sayi doki ka rinka siyar da shi kana ɗau har ka ɗauke shi ka je wajen jari da shi to an raba ganima to shi dokin za a ba shi kaso biyu a cikin ganima ko ba wani da abin damuwa ba ne babu wani gasa mun ana son ka yi gasan ma sai ma su yi doki wa ka biyo doki ka zama domin yawan dawaki yawan ƙarfin bataliyan ko ba haka wani to shi yasa to haka ake rabawa na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce iz antum bil udwati dunya ku tuna lokacin da Allah ya taimake ku lokacin ku kuna wato yankin ƙasa wato yankin yankin fagen yaki a filin yaki din kuna ta bangaren rafi kusa da Madina wahum bil udwati quswa su makiyanku suna can bangaren rafi mafi nisa daga Madina warrakabu ga abin da kuke nema Allah ya makantar da ku asfala minku su kuma suna can ƙasa haka Allah ya yi abu tsari an fito Madina an taho karyan su wa'annan fatake na Abu Sufyana musulmi sun zo kaman a ce can kusa da kofa su kuma masu neman su kare kayansu da suka fito su a su Abu Jahali da sauransu daga Makka su kuma suna kaman daidai nan waɗanda ake nema a kasar ɗinsu a ƙwace kaya daga hannunsu suna kaman bakin hanya shi ne abin da ake faɗa a nan kaga su wa'annan sun zo sun sha gaban ku tsakanin ku da wa'anda suke son ku yi kaskare ku ba ku san suna nan ba su ma wa'annan ba san wa'annan suna nan ba da sun san wa'annan suna nan da in sun san su sai su tattaru da su sai su koma ko da yake an ba shi shawarar ya koma shugaban ya ce ya ce ba za a koma ba sai an je an yi kole an kunye ta musulmi an zazzage su su kuma musulmi sun zo ba su ga kowa ba kafin su isa sun ga wa'annan masu faɗa ɗin to Allah ya ce haka na shirya walau tawa'atkum da alƙawari kuka yi cewa ai irin wannan haduwa laktalatun bil mi'adi da kun saba alƙawari musulmi ba za su yadda su zo gurin ba su ma wa'annan kafiran makka da suka dauko su ma da sun san abin da zai zo ya faru kenan a wurin da ba su ce a je a yi shagali a je a ruwan badar a yi rawa a yi a ci naman raƙumi a ci giya ba da sun ce a koma da kun saba alƙawari walakin sai dai Allah ya gwabza ku haka ne li yaqdi Allahu amran kana maqula don Allah ya hukunta wani al'amari wanda ya riga ya zantar cewa haka sai ya faru na liya halika liya halika man halaka an bayyinati Allah ya yi haka ne don wanda zai halaka ya halaka bisa hujja kowa ya san ya ya halaka waya haya man hayya an bayyinati wanda zai rayu ya rayu bisa hujja wa inna allaha ku sani Allah la sami'un mai jin ku ne wallahi alimun masani ne da halayen na'am إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور na'am wa in yurikahum Allah ka tuna lokacin da Allah yake nuna maka su ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamika a mafarkin ka na bacci kalilan kadan sai Allah yana masa ai kafiran da suka taho daga maka ba su da yawa wasu yan mutane ne kadan to amma kadan a wurin Allah ko mi yawan abu ai kadan ne ko ba haka bane to sai aka nuna masa kadan ne walau arakahum da Allah ya nuna maka su kafiran da yawa ne lafashiltum halada kun wargaje ba ku yi yakin ba da an samu irin na mutanen annabi Musa ko da suka je suka yi gangane suka gano sai Allah ya san a haɗu ne ba ku gano yanda abun yake ba don nasara daga wurin sa ne to da Allah ya nuna maka su da yawa da kun ji tsoro shine lafacin su wala tanaza'atun fil amri da kun yi ta jayayya da kai da mutanen ka akan wannan yaki cewa ba za a yi shi ba walakin Allah sai dai Allah sallama shi ya miƙa ku saboda ya san ba za ku ya ya miƙa ku ga yanda ba za ku wargaje ba saboda ya san ba za a ci nasara akan ku ba innahu sanu dai Allah alimun masani ne da zata suduri da abin da ke cikin kirazan ku ya san gaibi ya san da yake zuciyan kowa daga cikin ku na'am وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور wa iz yurikumuhum kutuna lokacin da Allah yake nuna muku su izil taqaitum har lokacin da kuka hadu kuka fara fada fi ayinukum aidan ku qalilan kuna ganin su kadan ne wa yuqallilukum Allah kuma yana kankanta ku fi ayinihim a idanunsu suna da tazabura suna ganin kaman dan lokaci kadan ne za su gama da ku wannan duk Allah ya yi ne li yaqdi Allahu amran dan Allah ya hukunta wani al'amari kana maf'ulan wanda dama ya riga ya zartar tun can a gaibi cewa haka zai faru wa ila Allah turja'ul umur kuma al'amurra duka suna komawa ne zuwa ga Allah shi nasara na Allah ne shi abinda Allah subhanahu wata'ala ya nufa da hada wannan shine ayyaki din kuma babu makaman ai inda Allah yana so sai ya sanar da manzon Allah cewa ku yi tanadi fa ku ɗebi makami isassu ku ɗebi mutane isassu to me zai faru idan musulmi suka yi tanadi suka ɗauki makami isassu suka ɗebi mutane isassu suka tafi da mutum dubu ko dubu da ɗari biyar kafirai suka zo da mutum dubu ɗaya ko kuma a'a aka samu equality musulmi suka zo da mutum dubu su ma kafirai suka zo da mutum dubu har yanzu ba a yanke ƙauna wa kafirai akan musulunci ba idan an yakin musulmi suka yi nasara ya ce a to ai sun yi shiri ne gaskiya sun yi shiri sun yi tanadi yawan su daidai da yawan muka kuma ga shi kaza kaza kaza kaga ba za su tabbatar da cewa addinin nan Allah ne yake ba da nasaran ba su ma musulmi ba za su fahimci a wato Allah ne yake taimako yake ba da nasara a yakin ba za su ɗauka tun yakin da suka saba yi na jahiliya ne yawan makami da yawan mutane balle ma a ce su ne suke da dubu ɗaya da ɗari biyar kafirai da suke da dubu ɗaya kafirai su ce ai saboda an fi mu yawa ne ga kuma tarin makamai su ko musulman ce ai saboda mun fi su yawa ne muka rinjaye su to duk asalin saƙon da masu da Allah subhanahu wata'ala yake nufi a nan su fito ba shi yasa Allah ya gafalar da su ba yaƙi ba ne dan tare ayari ne kawai kuma ba su da yawa to sai aka taho ba a ɗauko wani shiri ba to haka duk wanda ya zo yi wannan yaƙi kai mutum ko mutum ɗari uku da goma sha uku kuka zo gwamza da mutum dubu masu cikakken makamai masu dawakai masu menene ko kuma ƴan kaɗan ba ku da isasshen makami ba ku da isasshen tanadi ba ku ma da abin hawa sai ƙwaya biyu so ba ku da damar ku ce wannan nasara ai ta ku ce a lokacin kun fahimci saƙo na Allah cewa Allah ne fa shi ne da komai Allah ne fa mai taimakon ku wannan abin kawai Allah ne kawo nasara to bangaren su kuma fa ba su da wani sake wani tunanin cewa yawa zai sa su murƙushe ƴan kaɗan yawan su zai sa su murƙushe musulmi ƴan kaɗan kuma Allah sai ya sa wannan yakin yayi tambari a duniya gaba ɗaya ai Muhammadu tunda ana jin labarin kullum labarai na yaduwa ga arjiman da yake faruwa tsakanin Qurayshawa Makka da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gashi lokacin da ma abin yayi tsanani kai ana cutar su a zo aikin haji a ce ga halin da ake ciki a goma abu ne fa duk ana zuwa daga duniyan duniyan kewayen jaziratul arab a zo a yi aikin haji a koma duk shekara a zo a yi aikin haji a koma ana kai labarai a yi shekara goma sha uku ana wannan gobar maya goma sha uku aka yi nan goma goma sannan har aka ce a'a to kafin ma goma sha uku aka ce a'a Muhammadu ya kwashe mutanen sa ya kai su Habasha ya kai su Abyssinia a lokacin daga baya aka ce ai sun dawo ai ga abin da ya faru kai yanzu fa Muhammadu ya ma bar masa gaba ɗaya ya kwashe kayan sa ya koma Madina ai ga shi da suka tafi an kakkace su wane na Muhammadu an kakkace su wane an kwashe gidajen su an kwashe duk labari yana ta yawo don haka kullum kunnen kowa yana kan me yake faru don haka da aka zo aka yi yakin badar sai labari ya faru mutanen masafa ba su bar muhammadu ba sun sake ɗaukan tanadi na musamman sun tafi sun je za su yaƙi muhammadu a maka mutum nawa mutum dubu banda mata banda ba su yaƙi masu dafa abinci da menene da menene banda bayi wanda suke masu hidimomi da dawaki da kayan fada ko Muhammadu da mutum nawa dari uku da sha uku yaya makamansa ai ba su da makami doki biyu ne kawai sai mai a ƙarƙa za ta waye ya kwankar Muhammadu kai Muhammadu ce to duk duniya kuma za su fara tunani Muhammadu fa abin sana Allah ne yana da wani taimako wanda ba daga ba asalin abu ne wanda yake zahiri ba akwai wani miracle a cikin abin nan akwai wata mu'jiza a ciki to dama manufan Allah kenan subhanahu wataala na ɗaya ko kai kafiri ne kasancewa Allah ya fi ƙarfin ka wanda yake tare da Allah ya fi ƙarfin ka ba wai tanadin ka zai sa kai nasara akan wanda yake tare da Allah bane ko yaya kankantan sa yake ku kuma da kuke tare da addinin ku san cewa ba ƙarfin ku ne ya ba ku nasara ba saboda haka ku daɗa riƙe abin da kuka yi imani da shi ɗin nan ƙam ƙam ƙam saboda in ba dan haka ba ya za a yi ku ƴan ƙalilan haka ku yi nasara akan mutane waɗanda suke masu tanadi cikakken tanadi don haka daga nan shi ya sa sai abin ya zama da sauƙi amma da ba haka ba ne zai mutum nawa ya zo da shi dubu ɗaya da ɗari biyar da makamai eh ko kuma nawa mutum dubu ɗaya a ya nuna muku yawan jama'a mu yi masa shiri a nemo dubu daga wuri kaza dubu daga wuri kaza to da to Allah duk da haka bai bar hakan ba duka je aka ce to shikenan amma ai wannan abun ai ba zai yiwu ba yanzu a ce muhammadu ya kashe su wata bata sharri su abu lahabi su su abu jahali su duk waɗannan manya-manyan mutanen na maka duk an gama da su eh a wallahi da ba ga dangi ga dangi zuriya ko ina kowa na kuka zaman makoki na an yi wannan abu to shi ne fa a hakan ma suka ce to bari za su sake shiri shi ne suka je suka sake shiri aka zo aka buga uhudu Uhudun da suka zo da tanadin musulmin ma su ma sun yi tanadi a lokacin mace ai yanzu kan muwa muna da yawa sai Allah kuma ya nuna abin ya zama aka ga yawan babu cikakki akwai nasara dai amma ba yanda aka so ba domin su ma a lokacin sai da aka ce musulmi mutum 70 gashi kuma an an kakkarya an cikin mutane ciwo har shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ciwon da suke ciwo an kashe masa baffa an yi abubuwa ne musulmi suka fara tunanin to yaya muna da yawa kuma ta a ai wancan ba yawa ne ba ku nasara ba biyayyar ku ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sakin yanda kowa zai zauna da irin position din da zai rike kuma ya ce kare bar wurin ku maharba kuka bar wurin da aka aka ce ku bai kawai dan kun ga gani amma duk da haka dai bayan sun yi wannan din dai musulmi samu sun kore su amma dai an yi 50 50 to daga nan sai Allah ya sake samu su makafirai jin na nakara shine suka je suka sake shiri na azab aka ce ayi ayi abin nan abin da ake cewa wai menene gayyan gayyan menene gayyan yaƙi na alai forces na ko ina da ina a tattaro taron dangi shine aka ce to yanzu kan taron dangi za a yi wa mamuda a masa gaba daya to aka yi taron dangi daga kowane yanki kabila kabila kabila kabila kuma suka taso da tanadi muhammadu ba wata bane kun ga yan kaɗan ne su amma kun ga yadda suka yi wa mutanen badar don haka shirin da za a yi musu ba na wasa bane to don haka kowane irin shiri da suke jin za su iya sai da suka yi kuma a yi tanadin abinci a zo da ruwa a zo da jiya a zo da meye duka aka tanada kai aka ce duk da haka bai isa ba a je a samu agreement tsakaninsa da neighborsa yahudawa kar su ce za su taimake shi saboda su suna da wani awareness irin na na ci gaba zamanin na wannan lokaci da ilimi na wannan lokaci na yaƙi da menene a je a same su ya zama sun cire hannu su ma aka je aka haɗa da su aka shawarce suka ce za su ba za su goya Muhammadu baya ba za su za su yi kamar in yazo za su masa in in in in sai an zo kawai su nuna ba su tare da shi kenan sannan ga waɗanda kuma yake fama da su hypocrite munafukai na ciki kuma ana tare komi da su ake kulla amma su suna cin kafan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da yake faɗan nan kun yadda ku rabu da shi muna ɗaya tare da shi ya Muhammadu ku bi Muhammadu fa ku saurari Muhammadu an je ana ta munafici aka ce to su ma suka ce bari ka gani sai an fita sai mu dai ja jama'ar mu yanzu ba na dama sun yi haka a Uhud ma an gane tun a Uhud suka yi haka aka fara gane don haka wannan yaƙi shi ma sai zama Allah ne ya yi shi kawai an zo aka ce to yanzu abinda za a yi yanzu mu kan ai an zo ne a ɗauke mu kamar yadda ka san a samu garken kaji kawai kowa ya kama wani ma ce shi yanzu ya je yaƙin nan to mutum ɗaya ma zai iya za su rasa yadda mutum goma ma za su rasa yadda za su yi da mutum ɗaya don kana ya gan nan ne wannan na ya gan nan wannan na ya gan nan saboda yadda suke ganin yawan shine manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo masa taimako da shawara daga cikin su masana daga cikin masahabbansa aka ce a tona kare mahara kawai yanzu ba za a iya wannan yakin ba yaki da irin wa'annan mutane kawai sai dai ya zama to ko ina an yi kare mahara yadda ba za su iya gangarowa kan mu kai tsaye ba sai mu samu gaban waje ɗaya kawai sai mu ba da ƙarfin mu hagu ta sauran wuraren kuma mun amince ba za su iya haurowa ba haka aka yi aiki jajirtaccen aiki aka tona rami wanda doki in ya zo ma sai dai fada rami ya karere da shi da wanda yake haye da shi kuma ga masu kibiya masu gadi ta ciki suna suna masa ruwan kibiyoyi to ana nan ana shirye-shiryen a shiga yakin su sun kamar sun yi wa musulmi a menene ake cewa sun yi wa musulmi kofar rago sun tare musulmi ko dai ku mutu da yunwa da wahala ko kuma ku miƙa kai a zo a kakkama ku a abin da aka gada ma da ku to shine Allah ya kawo guguwa ya kawo iska ya kawo mala'iku suka zo cikin dare sai a zo wutar da suke hurawa ta, ta mutu iska ya hure ya tunkuɗe tukunya tantin da suka yi iska ya fije ya yar ya ɗebo ƙasa ya ambula musu a kansu kuma mala'ikun su su daga babban tukunya da ake girki an sa naman raƙumi yana ta farfasa sai kawai su daga ta sama ya su buga ta oh sai su kuma suna tsoro ba ke daga tukunya gaskiya me ake ciki ne wutan da suke dan ganin halin da ake ciki wurin duk ta mutu ƙura ya ba bai su kuma dama kafin nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je taimake mu akan su aka shirya wani ya iya abin nan ya ce to ai tun da dai sun yi azarmin na ai ya ce dan dan zamba ne ba yahude munafiki yace to bari mu je mu samu yahudu to yace ya samu yahudu wai me yasa kuka yi al'adurin ne da da mutanen makka kuna da addini kuna bin addinin sama addinin annabi ku yadda ku hada kai za ku yaki mai addini da wanda yake cin mushe wanda bai da addini mai tsafi mai kaza kaza gaskiya kun yi wanda a'a ai mu mai da Muhammadu ba kaza kaza kaza to shikenan to yanzu me kuka me me kuka ce muku me kuka me kuka ba ku me amincin da yake tsakaninku da su wani abu ta samu na aminci ki aki mana alƙawari ce inna alƙawari su fa dangin dangin fa ne fa kun amince ko da ku je su yi sulhu su bar ku ko baki idan har abin da suka ce muku na alƙawarin nan gaskiya ne su zaɓi ƴaƴayensu kowane babba a cikin su ya ɗebo ƴaƴansa samari samari ƴan ƙananu haka ƴan kamar shekara goma sha biyu zuwa sha biyar a ba ku riƙe a hannu ku ce musu ba ku wannan yara saboda in dai yaran su na hannun ku ba za su gudu su bar ku ba dan gaskiya an su gudu su bar ku Muhammadu kuma an bar ku da da kuna kuna da yarjejeniya kuna da wani lafiya yanzu kun ga yanda ya musu in ya juyo kanku ya za ku suka ce eh wannan shawara ce ya sake zarewa ya je wajen Quraisha ya ce ba ku da hankali Muhammadu na dan uwanku amma kun zo kun hada baki da Yahudi baki wai dan ku yake shi dan hasada dan kaza kaza kaza ha ai ba za mu yadda ba ai Muhammadu in ba an kashe wutan fitinan nan bai kawo ba kasan nan ba za a zauna lafiya ba kaza kaza kaza muna so ne mu masa na karshe yace to naji to yanzu nan da kai da Yahuda me suka muku wani aminci kuka samu daga wurin su ai sun ce sun lallance ba zai ce bai Yahude rantsuwa a wurin su kamar ruwa ina kar ku yadda in gaskiya ne su ba ku ƴaƴayensu matasa kaman ɗan shekara goma zuwa goma sha biyar haka su babba ku ku tattara ƴaƴan manyan ku riƙe hannunku yanda ba za su gudu su bar ku ba sai kun yakin an gama domin ni ina tare da ku shawara nake ba ku yawwa in yaran su na hannunku za su za su za su gudu su bar ku ne ku ce a'a sai to to shine dama cikin ana gobe za a yi abin an je an samu an zauna to yanzu fa gaskiya muna da wani shawara to me shawara yarjejeniyar da muka yi nan duk da rantsuwan da muka yi fa bamu da wani abu da yake nuna akwai a shawarar ba za mu ha'inci juna ba eh to me kuke so a yi eh zai abin da kuke ku ba mu yaran ku haka na jingina ƴaƴan manya haka masu ɗan yawa ko guda hamsin ne wanda ba in suna hannun mu kun ga ba za ku gudu a ku ne ma dai za ku ba mu ai ai ku ne ma za ku ba mu dan ku ne kuka zo kuka same mu a nan gari yaya mu za mu ba ku ku ne ma muke tsoron ku gudu ku tafi ku bar mu a gari za ku ne za ku ba mu a a mu ku ne za ku ba mu saboda mu za mu ba wata tsila ku je ku haɗa kai da shi tunda kun yi an ce mana da kun yi yarjejeniya ta a to haka ne cikin al'amarin naku nan gaskiya akwai munafinci a akwai munafinci wannan su tashi wannan su tashi aka wargaje a to an wargaje haka cikin dare kuma Allah ya kawo iska ga wannan damuwa da suke ciki kuma Allah ya kawo tsananin sanyi tashin hankali shine abun su bayani sai kai jama'a wannan abun fa babu alamar nasara yanzu nan din nan mu ba mu amince ba cikin mun nan akwai abubuwa kaman ba mu ga akwai wasu sun shigo mayakan Muhammadu a cikin mu da daddaren nan saboda muna gani ana daga tufa ne ana yarwa ana ciccire kuntuna ko ku kuke cirewa mu za mu cire tantin mu da kanmu to ni kuma ga waɗannan munafukan yahudawa wai yanzu sun ce mu ba su yanzu kaga ku ba su tare da mu kenan to me kuke gani kuka ce mu gudu kawai ce to ni dai na yi gaba kan gaskiya sai suka kwafi kayan suka tafi dan haka a lokacin ba wani cikakken yaƙi da aka yi na gwamnawa Allah ne ya yaƙi shi kaɗansa kuma suka gudu suka bar wannan manyan tuka nan da itatuwa da kayan abinci buhu-buhun da bino da menene musulmi duk suka tattara wannan bayan an tattara wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida yana kokarin cire kwalkwalinsa ya huta sai a man ga mala'ika jibril ya zo yace me kake nufi yace a ina kokarin na zo ne zan huta za a zo ne ina ai Allah ya ce huce bane kurai ba shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito ce la yusalli anna ahadakum al-asr illa fi bani qurayza kar wani ya salla al-asr ba sai bani sai ya je cewa anguwan bani qurayza saboda kar su gudu wayannan sun gudu su kuma da suka ci amana ai ta hada ta mu ta hada mu da su sun yi gayyan yakin duniya a zo a tuntuke musulmi a yayanka kowa da kowa wannan ya kamata a bar shi ina shine aka je aka kewaye su dalilin da aka yi musu abin da aka yi musu kenan duk abin da aka ce an yi wa bani ƙwareza in an kakkashe su an yayyanka su an yi menene ma wanda ya ce zai yi suka a kan to munafiki ne imaninsa da musulunci ba na gaskiya ba a yi a yi gayyen kafuran duniya akan za a ɗebe ku kawai sai garin ya zama babu shi Allah zai taimake su kuma waɗanda suka ce amanan ku ta kai a bar su Na'am, to wannan shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cewa Allah subhanahu wata'ala yayi ne don ya hukunta wani al'amari wanda yake abu aikata to tunda aka yi wannan gabaki daya labari ya a duniya ai maganan gayya da aka yi na taron dangi ya wargaje ba na sa suka ce amma mu da abun tsoro ne tun daga nan kawai sai wannan kabila da sarkinta sai su tattaro su zo mu Muhammadu muna tare da kai mu zaman lafiya muke so ba mu son fitina to ku sa hannu in ba haka ba ko duk wanda yanzu ba mu da aminci da kowa a wannan yanki duk wanda muka tashi ai duk gayyan ku akai kuka zo nan kuka zo ku zo ku kace mu mu fa ba mu ba mu san abin yanda yake ba a to ba ku san ne ba ku sa hannu ba yaki tsakanin mu da ku babu kuma taimakon ka ga wanda suka yi alliance da mu ko ba ko ba musulmi bane idan kabila kaza sun yi alliance da mu to idan ka hada baki da wani aka yaki wanda suka yi alliance da mu just kaman ka hada baki da an yake mu to haka daga nan sai musulunci ya nasara wasu ma sun zo kawai su ce mun fa yanzu kawai mun zo ne mun musulunta sai ai kabbara sun zama yan uwa to da haka sai ya zamanto majoratin dukkan kasashen kabilun larabawan nan na jaziratul arab majoratin su ko sun musulunta ko kuma sun yi alkawarin zaman lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuma ba za su yaƙe shi ba ba za su taimaka kuma a yaƙe shi ba domin ko kun yi agreement a ka'idar musulunci idan muka ji kun ba da taimako na kuɗi ko kayan aiki ko meye ma wasu wanda suka zo yaƙan mu to su ma kuma kun shiga cikin yaƙi kenan babu aminci tsakanin mu to da haka ne sai zama garuruwan musulmi duk sun zamanto garuruwan jaziratul arab duk sun dawo karkashin kariyar musulunci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa kuma manyan kasashe makwabta to ku miƙa wuya ku zo ko kuma a garmin ne zaman lafiya da ku sarkin farisa ka zo ka turo mutanenka a zauna lafiya a yarjejeniya ko ka musulunta ko kuma ka ɗauki alkawarin zaman lafiya da mu haka sarkin yaman haka sarkin misira haka sarkin habasha haka sauran wurare duka aka fi tura mu to wannan dama manufan Allah kenan a yaƙi na hikima cikin sauƙi an yi kwankarin ɗin dukkan jaziratul arab ba bukata ne cewa sai an yi da kowane gari ba kowane gari sai an je an buga yaƙi a gurin ba a'a to wannan sai sa Allah subhanahu wataala yake kawo nasara wanda babu hannun mutanen musulmi da kansu a ciki mai yawa wanda su musulmi hakan yana ƙara musu imani cewa abin da suka riƙe nan yana da ƙarfi na gaskiya ne su kuma makiya musulunci hakan yana tsara musu saboda cewa fa ba su da nasara a cikin duk abin da suka kulla na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا كون لو في إيمان إذا لقيتم فئة إن كنتم غمد وسي ينكين جماعة ما يقعد سكاكاو مكو هاي فاثبتوا كتبت تركوا gudu ku tsaya musu kawai ko mai zai faru ya faru mai gudu ma bai cika tsira ba wazkurullaha amma ku ambaci Allah kafiran da yawa wannan yake nuna ambatan Allah babban nasara ne na jihadi babban nasara ne na musulmi duk wanda yake kokari yakan masu ambatan Allah ko karanta ambatan Allah to wannan mutumin yana so ne ya raunana musulunci ya kawo rauni a cikin al'ummar musulmi domin ambaton Allah rabi ne na nasarar cin jihadi rabi ne na nasara wanda take inda ta wata fuska ta hikima ta Allah wanda nan da nan karfin makiya Allah yake kare mu dan haka in ana yaƙar ambaton Allah ana neman nasara ne a samu ba da dama makin makiyan musulunci su nasara ne akan musulunci wadkurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna wataƙila ku yawan ambatan Allah ku zai sa Allah ya ji kanku ya ba ku nasara ya ba ku rabbanta na'am وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ كُبِي اللَّهَ don haka kuma bayan maganan tabbata babu tsoro da kuma ambaton Allah sai kuma total submission to Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane su bada kansu ɗari bisa ɗari idan an ce wannan shugaba ne to kawai ka bashi in dai ba su suke kawo felwa ba to ka bashi goyon baya domin an ga matsalar da ya samu a Uhudu saboda saba wa komanda akan ra'ayi ko kuna ganin ai to ai shi ai manzo Allah yake a tsaya ne kawai saboda yana hikiman sa ne to amma yanzu tunda an yi nasara to wai ga muku nasaran ya gama tabbata a sauko kuma aka sauko duk waɗanda suka bada shawaran su ma abin ya same su domin waɗanda suka ce a sauka a je nawa ne suka saura ai mafi yawanci masu bada mummunan shawara halaka in ta zo da su take fara haɗawa domin su maharban nan su mafi yawanci da da da da da da da Khalid bin Walid ya zago ta baya ta kan dutse dukkan su sai da ya kashe su kaf majoratin wanda ya samu a wurin duk ya suka kashe kuma suka zama saura kuma suka yi ta gudu shine Allah yake so doka kenan atiullah ku bi Allah war rasula ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan su da zantuttukan su da abinda suka umurce ku kar ku saba wala tanaza'u kar kuma ku yi jayayya da ra'ayi na wanda shugaban ku ya riga ya tsayar muku fatafshalu haka sai ya watsa ku in kun zama wannan yana jin ganin yana ganin wannan ki ra'ayi oho ni ban tunda ba a bi ra'ayi na ba kaza kaza to ashe ba za a yi nasara ba kai ba za ka ba da kuma karfin zuwa ba in dai kan ka dauka ra'ayi kawai shine abin da zai kawo nasara dole ne ka miƙa wuya ga abin da aka yi rinjaye aka rinjaye ka a kai wata zabari hukum in kun haka sai karfin ku ya tafi wasbiru ku yi hakuri bisa dukkan abin da ya same ku tunda kun san domin Allah kuke in dai don Allah ne inna Allah shi Allah ma asabirina yana tare da masu hakuri da taimakon sa na'am ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ولا تكونوا كوكركو زما كان الذين خرجوا كما wanda suka fita daga gidansu badaran dan min diyarin daga gidajensu badaran dan girman kai wari'a annasu dan neman su nuna wa mutane su su wasu abu ne wato su abu abu jahali kenan da mutanensa da wanda suka ce mu je mu yi yaƙi duk duniya a ji mu mun je mun sha giya mun zagi manzon Allah an yi rawa ƴan mata sun mana kiɗi sun mana rawa to sai a maimakon su sha giya sai Allah ya shayar da su mutuwa duk waɗanda suka ce a je a sha giya a yi rawa ba wanda ya koma gidansa duk an kashe su to ku kar ku zama haka ku rinka jin kanku nasara ba naku bane na Allah ne wa yasuduna wanda suke tsare mutane an sabilillahi da barin tafarkin Allah wallahu kasan Allah bima ta'maluna muhidun muhidun mai kewayewa ne da sanin ma ta'maluna abinda kuke aikatawa nan وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب na wala takunu karku zama har yanzu hmm sai zayyana lahum shaytan ku tuna lokacin da shaytan ya kawata musu amalan ayyukan rike ai ku ne na gaskiya akan gaskiya kuke yazo musu a cikin wani mutum yana ce ai kan ku ne ku ne kan gaskiya ina goyon bayan ku ku je sai ku yaki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qala ta la galiba lakum al yawma minan nas duk cikin yau ba wani wanda zai rinjaye ku yau kan kun yi gayya kun yi shiri shirin ku yayi daidai wa inni jarun lakum ina ma tare da ku falan ma tara alfi atani yayin da jama'u biyu suka haɗu ga musulmi ga kafirai an haɗu a filin yaki nakasa ala aqibaihi sai shaitanin ya koma kan dugadugansa wa qala yace inni bari'un minkum ni ba ruwa na da ku inni ara ma la tarawna ni da na dauka yakin ba haka bane amma yanzu abinda nake ganin nan ina ganin abinda ba ku gani wato shi ya ga mala'iku su ko ba su ga mala'iku din ba shi ne yace inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah rabbal alamina ubangijin talikai wato ina tsoron wai yace yana tsoron Allah dan ƙarya shi ko baya da wani tsoron Allah to haka nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance na'am shi shi shi ya kasance kowa a jaziratul arab ba kamar da ake jihadi ana maganar jihadi jihadi ai ba haka jihadin manzon Allah yake ba jihadin manzon Allah yanzu ana kashe mutane da basu je ba su gani ba ba haka jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da sai da ya kasance larabawan talakawan laraba suna Allah Allah manzon Allah ya zo garin saboda sun san za su tsira ne daga zalunci shugabanninsu da abubuwan da ake yi ana zuwa sai ta ga an akwai taimako akwai nasara akwai samun kwanciyar hankali ba mai zaluntan wani mace tana Allah Allah naji Muhammadu yana hana namiji zalunci mace ko eh in an da aure mace sai an ba ta haƙin ta eh kai Allah ka wani Muhammadu nan gari haka kike ah Muhammad wai wai wai wai wajen da Muhammadu ya nasara wai wai ana ba mace gado in mijin ta yaro to kai ma kai Allah ya kawo Muhammadu nan garin nan Allah ya kawo Muhammadu nan garin nan ko haka su suke saboda kowa yana jiran taimako ne ya san abin da jiran alherin da zai zo ba wai kowa yana tsoron cewa in aka zo in Allah ya kawo ruwa ne za a kona gari za a kashe kayan kasuwa za a yayyanka mutane za a kakkace mutane kan ba haka yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ke kafin a je ko ina duk da jirsul arab fatan Allah ya kawo manzon Allah suke yi ganin su saboda sun san alheri kuma a hakan ba hakan ne ba wani lokaci ana cikin tafiya wani jeji sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya gamu da wata tsohuwa tana tafiya da ƙyar da ƙyar ta ɗebo ruwa ta ɗauko kaya mu za su kawo an karɓe ki baiwar Allah ce ma dalla ya karɓi ruwan ya ɗauki kayan kayan itacen a kansa suna tafiya suna tafiya ina ne gidanki ta nuna masa suka yi tafiya an ni tafiya mai nisa ya zo ya ajiye mata kayanta a gida ajiye mata ruwanta to ma dalla sanu sanu da tija kai yaro akwai ka da kirki kai yaro Allah ya saka ma da alheri kai ai na ji daɗin taimakon da samu amma zan baka shawara guda ɗaya ɗaya
akwai wani ana cin masa Muhammadu makaryaci ne mabisini ne in ka gan shi kar ka yadda ka bi shi kai ka za ka za ka za ya ce to ta gama ya ce kin san kowa ya ne kin kuwa ce a'a ban san ka ba yaro kai ne waye ya ce an yi ne Muhammadun da ake faɗa na yanzu a ce kai ne Muhammadu a ni na yadda da kai Muhammadu na yadda da kai a ce haka kake Muhammadu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin haka kiran sai sai ya da irin haka kiransa ta yaro ya gamu da wata tsohuwa an tafi yaki ba ruwa cikin sabai kaf ba abinci ana ta wahala abinci dan kaɗan ne bai wadatar ba amma abin da suka fi bukata ruwa ne sai suka ga wata tsohuwa ya ce ku kira wata tsohuwa ina tsammanin tana tare da ruwa aka ganta da babban tanki a irin tanki na ruwan nan baiwar Allah kina tare da ruwa tace ba ruwa bane baiwar Allah ki ba mu ruwa muna da mutukan bukatar ruwa ki ba ruwa bane ba ni da ruwa wallahi za mu bincike kayan ki kuma ko ki ki ko ki so sai mun ɗauki ruwa a wurin ki sai hakuri wallahi ruwa ne amma in kun ga tafiyar da na sha in kun ga wahalar da na sha kafin samu ruwan nan za ku tausaya mu za Allah ki ku kawo ki kawo ka kawo ya karba wannan talkan nata yace a kawo kowa ya kawo talkansa akai ta dauko talkuna sai ya daga haka ya bude bakin talka sai a tsura maka a talkanka yar talkan karama haka a tsura maka a talkanka til til til til til in yace kai ka kulle kai ka kulle ka je ka rata yara kuminka wannan ma ya kawo a cika masa wannan ma ya kawo a cika masa wannan ma ya kawo a cika masa aka cika duk talkunan wurin aka zuzzuba irin manya-manyan abin da suke tarewa kamar a ce kamar a ce kamar languna haka aka zuzzuba ruwa shi kenan kowa ya samu ruwa sai ya kulle bakin salkan ya ce mata gashi akwai abin da ya ragu a ruwanki ta karba ta wallahi ba abin da ya ragu yanda ya san mazo ne ta haka take ciki kowa ya ce mata karo karo na dabino ne mai ne me aka yi ta taro karo karo a gaba sai ta ce na gamu da wanda fi kowa a duniya to haka da manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yi nasara ba wai da kawai arbai da mutane kawai yaro da mai ai sai yanka ba a ce wannan jihadi ai babu ba za a taɓa yin nasara da irin wannan mutane ba haka man yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na'am to shine Allah subhanahu wataala yake ka ja ko na'am inni akhafu Allah sai shi dai yace yana jin tsoron Allah wallahu Allah shadidul iqabi Allah ai mai tsananin azaba ne Ibn Abbas yace Iblis ne yazo ranar Badar cikin wani taron mutane daga shedanin Iblisai suna tare da shi a surar Suraka dan Malik wanda muka kisan sa yaje yaje kamo annabi da da doki din to sai yazo a sifarsa sai yake dan yace makafarai ba mai ba mai nasara a kan mu ma yanzu daga wani wuri muke a wannan mayaka daga ina ne sai ba ku san mu ba mun ji labarin abin da kuka shirya ne muka zo mu taimake ku babu wani wanda zai yi nasara a kan ku duk wanda ya zo shiri ya zo ya tsaya tsayin daka ku ne da nasara to shikenan sai da suka haɗu suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sahu sai suka neme shi suka ce to bismillah mana ba ka ce kana tare da mu ba mun ga na rundunar ka da kace ka zo da su na tsari wanda za su taimaka mana yace ni ban zo da komai ba ni kuma ina tsoron Allah na ga abin da ba ku gani ba na gudu na bar ku na bar ku lafiya ya tabar da su kuma aka zo aka yi nasara a kansu sadaq Allahu al-aziz wa ballaga rasulul karim wa nana ala zalika min al-shahid in salatu